alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullah to yau ranar sabar goma ga watan jumadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya yi muwafaka da ɗaya ga watan 11 2025 miladiya darasi na 24 a littafin al'ajin rumiya ala tsariki su'ali wal jawabi ma'al irab za mu tashi cikin shafi na 75 إعراب أمثلة هذا الباب لإعراب مثالي سكزو أباب ليغبات شيني باب المفعول به ضربني ضرب سكتي فعل ماض مبني على فتحة ظاهرة wato an gina shi akan fataha ta zahiri wannan fataha da ke kan ba'un da ba'un shine ƙarshen ƙarshensa wannunu to nunun da ta biyo bayan ba'un ɗin harfu wiƙayatin harfu wiƙayatin ake kiranta wanda an yi bayani akan ma'anar wiƙaya a darussan da suka gabata da dalilin kiranta da nunul wiƙaya eh kuma an faɗa cewa la mahalla laha min al-i'rabi ba ta da mahalli al-i'rabi wal ya'u ya'un din da ta biyo bayan nunun din nan damirun muttasilun mabniyun ala sukuni damiri ce ta sadu da fi'ilin wa an gina ta akan sukunin fi mahalli nasbin kuma li'irabinta a mahallin nasba take li'annahu maf'ulun saboda yawon din matsayin maf'ulun take bihi tunda cewa kai darabani ya buge ni kaga bugun ya fada kan mai magana wal fa'ilu to ina fa'ili shine malam zai maka bayani imma damirun mustatirun ko dai mu ce damiri ne a mustatiri wanda yake a ɓoye fi daraba kaga daraba ya buge ni kaga akwai ƙamshin huwa a ciki to ko dai ya zamo an ƙaddara shi wa in ma ya kunu mazkuran ko kuma ya zamo an ambace shi ƙarara fi ma ba da hu abinda zai biyo ba baya sai a ce daraba ni huwa ko daraba ni zaidun ko a ce daraba ni a yi shiru kamar yadda ya kawo daraba na shi kuma daraba fi'ilun madin wa fa'iluhu damirun mustatirun shi ma dai kamar yadda aka faɗa kan wancan au ya kunu au ya nusman ko ya zamo suna zahiran na bayyane mazkuran wanda za a mace shi ba da hu bayansa كما إذا قلت ضربنا زيد ونا ضمير متصل مبني على السكون أنجنا تأكن سكوني في محل نصب مفعول به تتي مطعم مفعول به وقالوا ما لمن نهو سنتي مبنيا على السكون أنجنا شأكن سكون إتنادن لأن الألف saboda alif ɗin da ke gaban nunun ɗin harfin sakinun harafi ne mai sukunun la ya qabalu ayya harakatin bai karban kowane irin wasali in ba ɗauri ba na darabana ba yadda za ka yi ka ɗora ma alif ɗin wani wasali ko bamma ko fatha ko kasara wa kasiran ma yakunu al-alifu to zai yawa irin wannan alif yake kasancewa sariyatan matsayin ginshiki ko fila lil hamzati ga hamza wani zubin zaka ga ya zo matsayin kamar fila kamar ginshiki shine sariya eh sai kaga an danya hamza can samansa ita kuma alif din tana ƙasa kamar yadda in za a yi gini akan yi ginshiki ko ko fila a ƙasa sai rufin ginin ya zo ta sama ta samansa to haka shi ma'alif ɗin wani zubin yakan zamo ga hamza sai kaga an yi shi a sama kama a karama ya girmama ka duba za ka ga sai an yi alif sannan sai a ɗan yi hamza ƙarama samanta to sai ce li'annahu ya hamiluha saboda alif ɗin shi yake ɗaukar hamza kama annar rajulan mustaƙima alƙama kamar mutumin da yake madaidaicin tsayi al-mu'tadilaha wanda yake tsayinsa a tsaye yake tsaf ya hamilul muqadi ko ya hamilul muqada zaka ga yana iya ɗaukan mutumin da ya kasa tafiya kamar gurgu haka shine al-muqadu wa huwa allazi la tusaiduhu qadmahu shine wanda kawahunsa ba za su taimake shi ba alal mashi akan tafiya to wance wanda Allah ya halo zaka ga yana iya daukar sa ya dora shi aka ko aka fada wasariyatu abinda ake nufi da asariya wal ustuwana kuma ana kiranta da al ustuwana fula ta gini ko ginshiki ma nusammihi abinda muke kira fi kalami na dariji ga yarenmu na darijiya a nan aljazair muna kiranta da al'arsatu ginshiki ko fula wal muqadu shi ko marar tafiya saboda matsalar kafafu huwa fi kalami na az-zuhafu to a darijiya mu muna kiransa da azzahafu eh azzahafu darabaka daraba fi'lun wa fa'il fi'li ne da fa'ili wala hajata ila i'adati kalamin sabaq mu ba buƙatar sai an maimaita maka abin da ya gabata ne yadda aka yi aka samu fa'ili tsakanin darabadi da darabana ai yayi bayani to yanzu wurin darabaka kaga ba bukata kuma sai ya sake ce maka fa'ili kaza da kaza da kaza saboda fattikaluna fattikaluna abinda muka dogara da shi ko madogaranmu fi zalika cikin wannan bayani alal muwaqqifi to yana kan wanda yake masani ai al muallimi malami wanda in an yi bayani yana ganewa to fa haza sha'anuhu wannan bayanai da muke na karatu to sha'ani ne na malami ba na jahili ba to kaga jahili ne za a ce komai an ka zo sai an faɗa amma shi malami in dai abu ya gabata kuma an baton shi ya kama nan gaba to bai bukata sai ka sake maimaita masa saboda ya riga ya san shi a baya amma shi jahili duk sanda ka zo ga abu sai ka sake to shi yasa ya ce mu madogaran ma'anan malamai ba jahilai ba eh والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب لأنه مفعول به كادن نن ضربك يا بيجيك شيني مفعولي shi kuma daraba ko ya zama fa'ili ko ya zama zamiri ko ya zama suna zahiri wanda zai zo baya darabaka zaidun ko darabaka huwa ضرب كما ضرب فعل وفاعل إلخ والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب لأنه مفعول به والميم ميم دنن دكي غبن كاف والألف دا ألف حرفان دالان على التثنية حرفان يقول بي سنانوني أكن تثنية ضربكم ضرب فعل وفاعل والكاف ضمير متصل مبني على الضم مفعول به والميم حرف دال على جماعة الذكور to mimun ɗin ita ke nuni cewa waɗannan da aka buga jam'i ne kuma na maza suna da yawa maza ne darabaki daraba fi'ilun wa fa'il ilah har zuwa ƙarshen lirabi wanda ya gabata walkafu damirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin li'annahu maf'ulun bihi ضرب كنا ضرب فعل وفاعل إلخ والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنون المشددة والنون المشددة تقرشي حرف حرفين دال على جماعة الإناث شكو هنا نوني كانشي وما تاني أنك بغادي ضربه ضرب فعل وفاعل إلخ والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنهاء din shine matsayin maf'ulin bihi darabahu ya buge shi ga'ibi kenan mutum ɗaya namiji darabahu ma daraba fi'lun wa fa'il ilakh wal ha'u to ha'un din nan da ke gaban ba'un damirun muttasilun maf'ulun bihi والميم والألف حرفان دالان على التثنية سوكما سنا نوني أكن تثنية يا بجيسو سوبيكي نمزا ضربهم يا بجيسو ماتا يا بجيسو سومزا ديوا غائبي ضرب فعل وفاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم ميم إن حرف دال كو على جماعة الذكور كنا وند الضمير إياه هاء إن أما ميم علاما جمعي ضربها يا بجيتا إتكتمتشي ضرب فعل وفاعل والهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والألف حرف دال على التأنيث شيكم ألف إن هنا نوني كان سوى wannan da aka buga mace ce zaraba ha haɗin shi ne matsayin damiri maf'ulun bihi sai aka sa alif don ya nuni kan cewa mace ce daraba hunna daraba fa'ilun wa fa'ilun wal ha'u damirun muttasilun maf'ulun bihi ilakh wan nunul mushaddadatu harfun dalun ala jama'atil inasi yadda aka faɗa a baya iyaya iya da shadda iya damirin munfasilun shi kuma damiri ne wanda aka rabe shi da fi'ili mabniyun ala sukuni an gina shi akan sukunun li'anna al-alifa harfun sakinun da'iman wa abadan wal ya'u allati fil akhir ya'un da ta zuwa ƙarshe harfun dallun ala al-mutakallimi إيانا إيا ضمير منفصل مبني على السكون والنون والألف حرفان دالان على المتكلم المعظم نفسه أو على المتكلم ومعه غيره إيه. نادن قولي تنوني أكم ميجرم مكانسا ko ta nuni akan cewa a'a tare yake da wani ba shi kaɗai ba ne iyana mu to hazal gairu ya kunu wahidan kuma wanda a tare da shi ɗin yana yiwa mutum ɗaya ne a wasu ne yana yiwa mutum biyu ne au aksara min zalika yana yiwa sun haura haka eh makasudi dai kawai akwai wani tare da shi ko wasu iyaka iya damirun munfasilun ilah والكاف حرف دال على الخطاب iyaka kai iyaka na abudu kenan iya kuma iya zamirun munfasilun ilakh wal kafu harfun dalun على الخطاب والميم والألف حرفان دالان على التثنية إياكم إيا ضمير منفصل والكاف حرف دال على الخطاب والميم حرف دال على جماعة الذكور إياك إيا ضمير منفصل والكاف حرف دال على خطاب المؤنثة shi kuma yana nuni kan cewa mace ce ki ɗin nan iyaki ke mace ƙwaya ɗaya iyakunna iya damirun munfasilun walkafu harfun dalun al khitabi wa nun mushaddadatu harfun dalun ala jama'atul inasi shi kuma na mata ne da yawa iyahu إيا ضمير منفصل والهاء حرف دال على الغيبة إياه شي معنى شي كدي غائبي كنان نمجي إياها غائبة متشي إيا ضمير منفصل والهاء حرف دال على الغيبة والألف حرف دال على التأنيث تنبيه ما يتي فذكروا almuttasilu bana ta bayani cewa zamiri muttasili muttasili to kalma almuttasilu ya ce ismu fa'ili sunan fa'ili ne minittasala e, mi minittasala an samo shi daga ittasala a mazi kenan yattasilu mudari ittisalan masdari to ma'auninsa ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ifta'ala yayi daidai da ittisala eh yafta'ilu yayi daidai da yattasilu ifti'alan yayi daidai da ittisalan wa fi'luhu al-mujarrad to wannan kaga ai mazidi ne an yi masa ƙarin hamzatul wasili da ta'un da asuluhu fa'ala ne asuluhu wasala eh eh to sai ce wa fi'luhul mujarrad mujarradinsa kame a yi masa wannan ƙari huwa wasala shine ya sadu taqulu wasaltu shay'a bishai'i zaka ce na sadar da wani abu da wani abu iza rabattuhu idan na kulla alaka ko na daure shi bihi da shi wa jama'atuhu na tara suri daya fattasala shay'u bi shay'i abu ya hadu da wani abu fattasala idan to kaga ittasala kenan mutawi'u wasala wato mudawi'i ne ga wasala walmutawa'atu me ake nufi da mudawa'a qabulu husulil asar karbar tasiri eh aiwa abu sai ya karbi wannan abin da aka yi masa ma'ana wasaltu shay'a bi shay'i fattasala na sadar da abu da wani abu sai ko ya sadu ta yadda bai sai ya bauɗe ba ya cije ya kangare fatawa a yi tsawe'u bi ma'ana a ta'a ma'anarsa a ta'a ya miƙa wuya yuti'u yana miƙa wuya wasu mi haza damiru muttasilan to abin da yasa aka kira shi da muttasili shi damirin li'annahu yursamu saboda ana rubuta shi ayyuku tabo ana rubuta shi ma alfi'ili tare da fi'ili kama fi nafa'aka al'ilmu nafa'aka ilmu ilimi ya amfane ka to kaga nafa'aka an hada shi da nafa'a to shi yasa aka kira shi da muttasili falkafu muttasilun bil fi'li wa huwa nafa'a ya sadu da nafa'a wal muttasilu yakunu ma'allismi kama ka ce fi kitabi littafi na to kaga falya'u damirun muttasilun bilismi ta haɗu da kitab wa huwa lafzu kitab wa yakunu ma'al harfi wani lokaci zamiri yana kasancewa tare da harafi kama fi ka ce lahu nashi to wal ha'u damirun muttasilun bil lami kaga ya sadu da harafin lamu huwa harfu jarr lamun din harafin jarra ne to wannan muttasili kenan wal munfasilu shi kuma damiri munfasili summiya munfasilan li'annahu yursamu wahada saboda shi kadai ake rubuta shi ba a hada shi da komai nahau ma ja illa huwa ba wanda ya zo sai shi فهو ضمير منفصل kaga huwa zamiri ne munfasili ma'ana maktubun ala hidatin an rubuta shi shi kadai la yurbatu bi ayyi lafzin kana ba a hada shi da kowane irin lafazi to shi yasa aka kira shi da munfasili eh shi kuma wancan shi yasa aka kira shi da muttasili sannan za a kwana darasi na gaba sai a tashi babul masdari babul masdari to sai fiƙi hukum